الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين za mu tashi majalisi na hudu ko ai na takwas majalisi na takwas kafin mu tashi majalisi na takwas akwai matsalar ƙarshe da muka tashi a kanta matsalar ba wata ajiyar tana da muhimmanci mu kiyaye abinda yake akan wannan sura akwai kusan wato akwai hali akwai kauli guda uku takriban akanta kauli na farko za a wata ajiyar ta halatta mutlakan ba tare da wani kaidi ba ba tare da wani sharadi ba kamar yadda yake a kaulin abdullahi dan abbas da zufar ibn hudayl cikin malaman hanafiya da kuma kauli a mazhabar shafi'i da mara kauli a cikin mazhabar shafi'i wa suka ce ta halatta mutlakan a kauli na biyu shine idan kafin ajal idan kafin ajalin ne aka yi ba wata ajal kafin cikar wato ajalin bashi to haramun ne wannan shine kaulin malikiya shine abinda aka shine abinda aka kawo a nan wajen idan kafin ajal din amma idan ajalin ya cika to nan babu iskali hatta a wajen malikiya a kauli na uku shine abinda majma'al fiqh al-islami suka tafi akai wanda ban fade shi ba cewa ba wata ajal akan abinda malaman wannan zamani suka yi suka yi suka taro akai suka fatuwa da shi shine cewa idan ba a sharɗanta ba wata ajal yayin da ake kulla bashin ba idan aka yi ta ta halatta idan yayin da aka daura yayin da aka yi mu'amala ba a ce idan ka kawo kas idan ka biya kafin ajali za a rage mata kamar alal misali a yi kamar inda bankunan musulunci suke suke contract din murabaha mutum ya je ya sai mota zai biya cikin shekara biyar sai su kawo masa cewa ga schedule of payment masa ga yanda zai biya in aka rubuta sharadi a cikin contract din cewa idan schedule of payment nan kafin ya cika aka ce ga yadda kake biya idan ka biya a lokacin da bai kai lokacin da aka aka ittifaki za ka biya ba in ka gaggauta za a rage maka kudin da za ka biya to idan aka yi haka da wannan sharadin bai halarta ba amma in babu sharadi in babu sharadi ya zo ya ce yana cikin biya a shekara biyar ba ta yi ba cikin shekara uku ya ga yana da kuɗi sai ya ce zai zo ya biya ga baki ɗaya to suka rage masa irin lissafin ribar da suka yi da za su ci a sauran shekara biyun sai suka sauke masa wannan ribar suka ce ya biya ƙasa da haka kaga ba tare da sharaɗi musbat ba da ya gabata ta wannan ta halatta wannan shine fatuwar majma'al fiqh islami kuma wannan kun ga duba ne ga maslaha da dukkan tsarfai din da kuma duba da gudun illar da ake wato gudun illar da ake wato maganin illar da ake gudu wajen ta'alilin ba wata ajal wajen ta'alilin hani wajen ta'alilin hani da suka kawo na ce muku saboda shi ne za wata ajal yana bayar da bashi ne a zai karbi kari ko amma amma aksar amma aksar abin ba haka yake ba bizdom wato bashi yake bayarwa da ya bashi amfani salafun jarra naf'an shine ka'idar salafun jarra naf'an to zai mana tawdihin yanda ya zama salafun jarra naf'an ya ba da bashi ya amfana da bashi mutum in kuka dan yi dan tunani kankani za ku gane ana ba aran ma eh eh eh eh saboda haka wannan ragin da ake masa ya bayar yayin da ya bama mai bin sa bashi dubu ɗari tara yayin da biya mai bin sa bashi dubu ɗari tara tamkar ya bashi bashi ne tunda a lokacin nan bashin bai biya bai kai aukansa ba ya amfana akan cewa maimakon ya biya miliyan ɗaya in ajalin ya cika yanzu ya- ya- an rage masa wannan saboda haka ya zama to bashi ne da ya bayar a wanda ya bashi wanda ya kawo masa amfani Eh, shine surar kaga haka haka mai yara yace yake cewa دعوة تأجل يؤدي إلى سلف جر نفعا لأن المؤجل ال- لأن المؤجل لما في الذمة آه أيوة مؤجل لما في الذمة مسلف على المشهور شي wanda yake gaggauta biya tinka abin da yake wuyansa ya biya kafin ajalin ya cika alal mash- a bisa mashhurin magana bayar da bashi yake bai ba da bashi ne musallifun faqad sallafa faqad sullifa haifu ujjila qabla al-ajal dan haka an bashi bashi yayin da ya nemi a gaggauta biyan sa kafin ajal wanda fa'a bi dafi qalilin fi kathir ya samu amfanin bayar da kadan a maimakon mai yawa da zai bayar aw arda an al-afdal wannan shine ta'lilin ba wa ta'ajjal amma har yanzu akwai magana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na da ina neman ta akan wannan matsalar ban gani ba saboda haka duk wanda ya gani da Allah ko kuma in Allah ya bada dama sai a tsaya a yi bahasin ta sosai a ji ta'alilin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah gare ta. Na'am. Alaikum salam. Na'am. Na'am.
yawanci mukan samu matsaloli da wasu masu mawai Eh, a kan wannan al'amari da su shaɗi manyan manyan mutum na'am.
na ga ta cewa baya cikin sharuɗan da muke sawa cewa za mu wa mutum a idan ya ja da wuri to amma yakan kasance daga cikin ma'aikatan mu idan sun je suna kokarin su tambaye su kan zama da yau da a sai a mashi wani abu Mm.
sai su gaya masa cewa ai idan ma ka biya da wuri banki za su dawo maka daga wani wani abu daga cikin kudin da ka biya to bisa wannan sai wata ma da biya da wuri sai kuma ya ce zo ya ce lalle lalle sai an biya shi bayan kuma hukumar banki ban san da haka ba Eh, a wannan yanayin limanin da ce idan muka biya mun shiga cikin haramci
a in kuka biya ba ku shiga cikin haramci ba ko kaɗan musamman kuka yi riko da fatuwar shafi'iyya kuma kamar yadda ka faɗa ka kawo matsalar rebate akwai al'ibra shine wanda yake tanazuli mutum ya mutum ya tanazuli ya yafe haƙƙinsa shine ka rage kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ana rigima tsakanin mutane biyu akan bashi muryar su ta hau hau sai ya lu- sai ya leka ta taga yace ya fulan wato ka rage ba ka rage bashin bai masa bishara wato rage bashin shi kuma ya biya to kaga wannan ibra ya halatta sai dai mushkilan shine idan ya zamanto an shiga a cikinsa da wannan a matsayin sharadi ko al'ada to wannan mushkilan wannan iskalin zai zo zai zo akan cewar wato tamkar an tsawaita masa ajalin ne domin ya ƙara wanda yake shine ainihin riba an birni wa aziduka ka ƙara mun lokaci in biya ka wato an kawo an yi amfani da time value of money Ah, shi kuma wannan shine ainihin abin da ribar jahiliya ta kusa to mushkilan naku yayin da su ma'aikata za su je su rinka gaya mutane cewa za a yi maka ribet in ka biya da wuri domin ya nuna kan cewa an gaya masa ko da ba a rubuta a cikin sharadi ba in ya zamanto al'ada ne suka ce ai dama muna haka to wannan ka'idar al-ma'rufu urfan da ce al-ma'rufu urfan kal mazkuru shartan abinda aka sani a al'adance ana yi tamkar a fate shi ne a rubuce a sharadi to don haka ah, ko dai ku nemi shawara ta malam awwal ku nemi a AS ɗin ku shi muku fatawa akan za a wata ajiyar ɗin nan ku ɗauke shi ko ku ɗauki mazhabar shafi'iyya a ƙaunin ibn abbas da zufar daga cikin hanafiya da suka halatta mutlaƙan saboda haka a yi muku fatawa a haka ko kuma a duk wani daga cikin ma'aikata da yadda yake irin wannan kusan hukumar da za ku yi masa inda zai zama cewar an sani al'adar ku ne saboda haka ko ba ku rubuta a cikin sharadi ba kaga sai ya zamanto cewar kamar abu ne wanda yake kun ambace shi dan a rubuce wajen carbon offset to kaji kai menene carbon offset oho na san sai na gani na'am ci gaba ban fitar da ban fitar da namu din ba ban ba mu kai ba mu kai adadin da aka bamu ba wani zai iya saya za su iya biyan mu eh
kamar lagos da suna samun duk shekara 2.5 miliyan naira a wata shara kawai da suka illace suna ne da ita da yau da eh gaskiya ne da dm Mm.
ne da development Mm.
investment Mm.
kuma wani a a finland suna da wani fasiri da yana fitar da wani naman da yawa sun zo sun sai wannan a a wannan duk san su suke wani barna sai da nan kuma suna gyara barna ne ne eh ba ai ittifaqiya ce ta daula babu komai kuma domin maslaha ne domin maslahar a domin maslahar duniyar ne baki daya aka yi. babu laifi ka kama ko Malaysia ne ma za ga a cikin in kashi in a cikin babban birnin su Kuala Lumpur haka za ka rinka ganin dazuka iri iri har sai ka dauka kan cewa mutanen nan kai sun iya gyara garin su sun ki bari a sara wannan da- dazukan a raba mutane fili su ta yi muka duk wani fili da ka gani yanzu duk gini shi za a yi bayan da shi ake amai da shi buloti saboda haka za ka ga garin gabaki ɗaya babu wani kore amma su ka can suna da kore ko ta ina to su ma ana biyan su kudi united nations tana biyan su A- a- eh a ya halatta ai kudi ne wanda aka tara asusu ne wanda aka tara na duniya baki ɗaya wanda duk yayi wani abu wanda zai taimaka ma duniyar baki ɗaya za a biya shi akan wannan ai ba shi da wani haramci ya halatta akan abin nan ne a- akan akan aiki ne da maslaha da ya sayar ga al'umma baki daya kasashe za su iya saya kuma za a iya biya daga cikin wannan asusu ko kuma kasa ta saya kasa wadda take take kara fitar da nata carbon din sai ta yi ittifaki da wata kasa wadda yake su za su rage carbon din su sai ya zama to abinda aka bama wannan kasar su- su- su- su fitar na karin carbon din su su waccan kasar ta dauka sai ta biya su a maimakon wannan babu laifi to ah, sai mu shiga albabun rabi babi na hudu arriba fi ta'am fi riba fi ta'am a cikin riba a cikin abinci mun ga arriba fi naqdain ko to dama wannan sune jinsin kawai da riba take shiga a cikin su annaqdain wa ta'am da kudi da abinci amma al'urub sune kaya waɗanda suke ba waɗannan ba wanda ya hada alhayawanat wanda ya haɗa sauran urudu da sauran wato sil'o'i sauran kayayyaki kamar tufafi ah, kamar gidaje kamar fili um, kamar ah, kayan ado ah, in ba na dinari da azurfa ba ah, duk waɗannan kamar littattafai duk waɗannan riba ba ta shiga cikinsu balantana kuma irin kuma abubuwan da ake sana'antawa kayayyakin sana'a yanzu kamar su waya su kwamfuta su sukari duk wannan riba ba ta shiga cikinsu na'am ya haka nace majalisi na takwas eh na faɗa daga farko na faɗa sai nace amma dai akwai a zami ah, kamar karashi na wancan na wannan matsalar ta ba a wata ajiyar to yace wai tasawwaru fihi riban nasi'a wa riban tafadul shi ma abinci ana iya suranta samun nau'in biyu na riba da ribar jinkiri da ribar ƙari fa amma nasi'a ita ko amma ta farko ita ce riba ƙari fa tahrumu fi bai fi bai'i kulli maf'umin bi maf'um to tana haramta a cikin sayar a cikin cinikin dukkan wani abu na ci da wani abinci kamar sa sawa'un kana ribawiyan sawa'un wannan abincin yana daga wanda riba take shiga cikin sa shiga cikin sa ne aw ghairu ribawi ko kuma ma riba ba ta shiga cikin ba ta shiga cikin sa so sawa'un kana muttafiqan fi jinsihi ko ya yi daidai ko wato abincin mai ittifa mai wato ya ya ya daidaita a jinsinsa aw mukhtalifan ko kuma ya saba wala yajuzu ta'khir fi shay'in min dhalik kulli jinkiri baya halatta a cikin wani abu daga cikin wannan dukkaninsa wa yajibu an yakuna yadan biyan wajibi ne ya zamanto hannu da hannu wa tahruju wajibi ne ya zamanto hannu da hannu na'am abin da yake nufi da abinci akwai abinci wanda yake na riba daga ciki su ne wanda aka ambata a cikin wannan hadisi a dabino da da sha'ir da alkama da gishiri da gishiri waɗannan su ne guda hudu wannan su ne ake ce musu ribawiyat za mu zo wajen ilhaƙin wani su azabib da ilhaƙi ne ba nafsi ba ne wannan su ne almansusa za mu zo cewa za a yi ilhaƙinsa ko ba za a yi ilhaƙinsa ba to idan za a musanya abinci da abinci sawa'un yana daga cikin wannan ko baya daga cikinsu ribawi ko ba ribawi ba dole ya zamanto yadan biyan saboda haka hatta alfawake hatta fakiha kayan marmari yanzu idan zaka canza idan zaka sayar da buhun lemo zaka sayar da buhun lemo dan aure da wani buhun lemon ba dan aure ba to da wani lemon wanda yake ba dan aure ba to dole ne ya zama to yadan biyar ba za ka ba da buhun lemo dan aure ba gobe ka ce sai gobe a biya ka buhu biyu na na lemo dan benue ba alal misali dole ya zama to ya dan biyar saboda kaga wannan a cikin muqayyada ne a cikin cinikin muqayyada ko shine al mutman bil mutman ko ba haka ba je ba mun ce akwai ciniki na muqayyada ba ko muawada wato shine ka sayar da kaya tare da kaya a cikin cikin cinikin bata ne ba cinikin kuɗi ba wanda yawanci yanzu ba ma yin sa to kuma shine yace sawa'u ko da jinsin sa ya zamanto daidai kamar lemo da lemo ko kuma ya saba kamar lemo da ayaba wannan kaga duk ba ribawiyi bane ko kuma ko da ribawiyi ne kamar alkama da alkama ko shinkafa da shinkafa in jinsin su ɗaya ne ko shinkafa da alkama wa takhruju min dhalika aqafir al-adwiya magunguna kwaya na magunguna suna fita daga ciki don su ba ba'am ba ne kamar kwaya dai wanda ake magani wanda ake yi na kwaya ka subaril mahmuda da kuma a subaril mahmuda nau'i ne na abinci abuwan nau'i ne na magani wanda wanda yake kamar farar kasa yake amma saboda magani da ake da shi suke ce mata asubratul mahmuda a bar yabo na'am huwa kasubar wal mahmuda eh kasubar wal mahmuda nau'i ne na nau'i ne na annabatat waɗanda ake amfani da su subra haka take fara wal mahmuda ita mahmuda din nan ya nan ya ce maka mana anan yake cewa yustamalani fi ba'd al-ilajat ad-dibbiyya wadansu daga cikin abubuwa din yana amfani da yaran su abinda yake a wajen su a cikin al-andalus yanzu kamar muftaril muftaril makus wannan uslubin muftaril makus a wato su ne suke da wannan terminology din a andalus baka taba samun wanda da wuya ka samu wani baka samu wani malami yana amfani da wannan ibarar ba don haka waɗansu daga ciki suna daga cikin ibarat suna daga cikin abin suna al'ada suna andalus ya ce fata juzu fi han nasi'a don haka an nasi'a ta halatta a ciki tunda ba mutum ba ne ba abinci ba ne magani khilafan li shafi'i sabanin imamu shafi'i wa tulifa fil ma an yi sabani a cikin ruwa ruwa shi ma dole ne ya zamanto riba tana shiga cikinsa saboda haka ba za a musanya jinsi da jinsi ba na ruwa sai dai yadan biyar ko ba ta shiga cikinsa uktulifa abinda ya sa ko saboda waɗansu suna ce ma ruwa ɗin ruwa ana ce masa abinci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam dan game da ruwan zamzam ya ce ta'amu tu'min ko ya kira shi abinci mai ciyar mai kosarwa to wannan shine annasi'a nasi'a bata halatta ba jinkiri a cikin jinsin abinci da abinci wa amma tafadul amma fifitawa ka kari inna ma yahrumu bi shartain yana haramta ne da sharadi biyu ahaduha ahaduhuma sharadi na farkon su an yakuna kullu wahidin min al-mat'umaini ribawiyan ya zamanto kowane daya daga cikin abin da ake ci din ribawi ne kowane daya daga cikin abincin wato riba tana shiga cikinsa wal akhar sharadi na biyu an yakuna min jinsin wahid zamanto daga cikin jinsi daya dan haka idan ba ribawi bane idan illar riba bata shiga cikinsa ba kamar alal misali sukari to babu laifi za a iya tafadul a cikinsa za ka iya sayar da buhu ɗaya na brown sugar da buhu biyu na white sugar tun da shi sukari ba ambace sukari ba ribawi ba ne ba ambace shi a cikin alal misali idan a ce sukari ba ribawi ba ne to sharaɗi na biyu kuma ya zama to jinsi ɗaya ne idan ribawi ne kuma jinsi ɗaya to ba za a yi tafadul ba kamar alkama da alkama komai kyan alkama ba za ka sayar da ita da wata alkama ba sai dai midlan bizin ba za ka kare ba haka zalika shinkafa komai kyanta basmati din nan ba za ka sayar da ita da wata shinkafar ba wadda ba basmati ba kamar yan kura dole sai dai kwano da kwano ɗaya da kwano ɗaya na'am me yasa aka ambaci gishiri ba ambaci shuga ba za mu zo wajen illar za mu zo wajen illar karkar gaggawa ba amma bayanin ribawi to ga bayanin zai zo amma bayanin menene wanda abin riba yake shiga cikinsa fa huwa al-muqtatul muddahar shine abin da yake al-muqtat wanda ake rayuwa a cikinsa wanda za a ci a rayu al-muddahar kuma wanda za a iya ajiye shi yin shekara ko ya daɗe almuktar wato wanda ake cinsa ba kamar cin marmari ba yanzu abinda za a ci kayan marmari mutum zai rayu akan shan kankana ko akan cin lemu akan shan lemu ko ayaba za ce wannan shine abinci na eh shine abincin su kawai ba abinda suke ci sai shi na'am ayaba to an ji za a iya za a iya cin ayaba ko amma na iya ajiye ta sai sharɗan biyu sun haɗu ko da mu fita ne ko yanzu kamar dankali dankali ba ana iya cinsa ba za a iya rayuwa a kansa za a soya za a dafa za a yi dafa za a yi mash potatoes ɗinsa a nika shi a rinka cinsa da miya ko amma za a iya ajiye dankali ana yin garin dankali? eh eh eh iyakacinsa shekara iyakacinsa shekara amma yanzu yanzu za ka hada yanzu za ka hada shi da shinkafa shinkafa shekara nawa za ce saboda haka al-muqtad yanzu dai bayanin al-muqtad al-muqtad wanda za a ci a rayu a kansa abinci ne wato shine ake ce ma staple food kamar yadda ake faɗa da turanci staple food wanda abinci ne wanda a kansa ake dogara ba ba wato ba cikamaki bane ba kayan marmari ba na biyu al-iddihar al-muddahar wanda za a iya ajiye shi ba tare da ya ɓaci ba a ajiye shi ba tare da ya ɓaci ba wanda baya sabanin kayan marmari da kuma kayan lambu kayan lambu ba za ka iya ajiye su ba ko da ku akwai sina'a wadda za a yi a ajiye shi ta fuskar sina'a wannan baya tasiri a shari'a ajiye ajiyar da ake nufi ajiya ta ɗabi'a ba ta sina'a ba tunda in ta sina'a ce ai kaga ba kowa ne yake da sina'ar ba yanzu kaga kamar dabino irin dabino dinnan wanda yake sabo rutsab ana iya ajiye shi har ya sama da shekara ka je ka samu katon irin cold room din nan haka suke samun manya-manyan cold rooms idan an yi girbin dabino sai je su zuba shi a cikin nan idan azumi ya zo yanzu ka kamar yanzu kusan rubatsin ya kusan karewa duk irin wannan sabon dabinan ya so tafiya in ba wanda aka ajiye ba to idan azumi ya zo lokacin saboda an fi an fi jin daɗin cinsa don ci za a ga yin mutanen madina haka suke daga can wajen za su je su ɗauko akwai wannan ajinmu yana da manya-manyan freezer wanda muke karatu da shi akwai nau'insa akwai nau'in wannan dabinan wanda ake ce mata sukariya sabon saɗin sabon nasa ya mafi wanda irin wannan wanda ake kawo ya fi shi daɗi rutsattun to haka zai je ya sa su a cikin fridge sai in za a fara azumi sai ga yakan kawo min da yawa sai in ta mamaki ina ka samu don ko in ka je kasuwa kaje ta yi yawa amma sai ga shi ga shi kawo musu tuli to irin wannan ajiyar ba a la'akari da ita a shari'a dan ba ta dabi'a bace amma abin da yake za a ajiye shi ba tare da wannan mu'alajar ba to shine wanda ake nema to in ka duba duk waɗannan wanda ambaton su yazo a cikin hadisi sun samu wannan sifar shi yasa a kaga na farko dabino at-tamr kuma dabino na ana nufin busasshen dabino ba sabo ba rutsam ba domin kun san dabino hawa uku ne akwai at-tamr akwai ar-rutab akwai al-balah akwai at-tamr ar-rutab shine sabon al-balah shine wanda ya soma nuna ya dan soma ya soma irin kala biyu din nan yalla yalla a saman sa nan kuma ya dan soma irin kamar zai rufe din nan ya ya soma laushi wannan shine al-balah sannan kuma a rutab ya gama wannan yalan ya gama tafiya ya zama to busasshen dabino kusan ruwan da ya tsotse to ka in ya zama to wannan ya zama to tamr kenan to wannan tamr din ana ajiye shi in ka ajiye wannan tamr din sai shekara da shekaru in ba tsotsa ce san ta tazo ta rinka shiga cikin sa ba in baka iya ajiya ba tsotsa ta ta same shi a sai sai shekara da shekaru waɗansu kuma su ba su damu ba da tsotsan ma wani abinci suke ganin ta da tsutsar da dabinar duk haduwa za a ci to kaga dabino ana iya rayuwa a kansa eh ya girgiza kai saboda shi bai saba ba ba haushe in bai ci tuwo ba bai ci abinci ba annabi sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha mai tace ta ce yana wuce gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan yi wata ɗaya ba a girka ba a tsora wutar girkin abinci ba ba abin da suke ce illa al'aswada ko a tamurwal ma al'aswada a tamurwal ma sau da kaga a tamur ya zamanto mukutaci ne za a iya rayuwa a kansa kuma gashi muddaha to sannan haka dalika al'amshu sannan a sha'ir بالشعير آه والبر عفوا ناي تشيوا القمح با قمح بني الشعير والبر ني الشعير بالشعير والبر بالبر shi ma bur nau'i ne na sha'ir ana yin biredin sa kaga kowanne daga cikin su kwaya ne haka zalika almilh gishiri gishiri ba a rayuwa a kansa ko amma ana iya ajiye shi amma kuma gishiri gishiri ne yani muslihu ta'am mai kyautata abinci ne in abinci babu gishiri ba zai ciwu ba saboda haka idan mutum yana da biredi zai iya cin zai iya cin biredi tare da sukari ai zai iya cin biredi tare da gurasa a zai iya cin gurasa tare da gishiri ya ci to an ambaci gishiri saboda muslihun lil ta'am shi akan kansa ba muqtat bane amma yana taimaka ma al muqtat to mu ci gaba kun fahimci yadda wannan sifar ta hau kan dukkan waɗannan nau'i na abinci kalhububi kulliha kamar kamar tsaba dukkanin ta kwaya wato hatsi dukkan nau'in tsaba muktat ne muddahar shinkafa acca maiwa alkama dawa wake masara gero gyada to gyada ai na faɗi wake eh da waken soya ma ana cin waken soya to gyada fa ku zo mu ga gyada ana mai dita ko ana yin kunu amma ita kadai kunun gyada shi shi kadai ko da gero da ake yin hana da wani abu na ana ne ana yin kuɗi ita da kanta na'am amma malamanmu na tsoro malamanmu a tsoro a me suke ba ma gida wani hukunci suke ba ma gida suna ɗaukan gida a cikin ribawiya na'am alkatsani din eh tana cikin alkatsani alkatsani ribawiya ne ko da yake wannan ababin zakka ne a cikin ababin zakka ne kuma a a eh qataniyun adasun qatani qataniyun adasun wa qulun menene ka tuna ka da shi wannan baitin zakatul zakatul harfi fi 20 sinfan alayka bi hifdha ya zal maali qataniyun sab'atun qatani sab'atun adasun wa qulun na manta abaya na neme su na rasa wani lokaci a wani tsohon sharhi na izziya na taba gani na abin nan ba wani taba jin wayannan abiya din yadda aka zakatul harfi fi 20 sinfan alayka bi hibdiha ya zal maali qatani qatani sab'atun adasun wa fulu to iyakacin nan tuna na manta na san tun da dadewa tun da dadewa kafin tafiya ta Madina wata na taba ganin sa a wani sharhi na iziya na dauke shi to a cikin nan sun faɗi alqabani to kaga gida tana ciki to amma ka san ba kowane ba kowane zakawi ne yake ribawi ba ba kowane abin da ake fitan masa da zakka ba ne ake kuma ɗaukansa ribawi saboda haka wannan ka'ida ba ka'ida ce mutsarida ba saboda haka mu ƙara tambaya kan zakka wajen malamanmu na soro ne suke cewa a kan gyaɗa gyaɗa dai ana fitan mata da zakka kiyasan akan zaitun sannan kuma ma a wajen maliga ta tana daga cikin alkafani al-sab'a sune al-adas wal ful wal turmus wal wal jul wal jul juljulan ne suke sai mata ful julban da kuma wannan ya yake da suna wannan dan koran nan wanda ake tashi a salad yanzu na'am kauka ba cucumber ba green peas green peas a green peas din yana cikin yana cikin kafani to tsakanin mai wata gero akwai tafadul ko babu za mu zo kansu aljinsul wahid yace kalbubi kulliha wa tamr at-tamr yana ciki saboda shi ma nati ya zo a kansa sannan kuma ka'idar al-ittiyad wal iddihar ya shiga ciki wa zabib ina mai tambayar zabib az-zabib shi ma yana ciki shi ma ribawi ne saboda haka zabibi zabib da farin da jansa da koransa da bakinsa dukkanin su ribawi ne kuma dukkan su jinsi ɗaya ne an fahimta az-zabib shine inibi shi ma idan ya bushe inibi shi ma haka yake yi sabonsa kamar rutab ne idan aka shanya shi ya bushe ruwan nasa ya tsotse ya zamanto zabib wanda ake ce masa a wanda ake ce masa sultana ko ake ce musu raisins da turanci ko za ga ana sashi a cikin kek to wannan kek sai ya dade ba abin da yi kuma abinci ne musamman mutanen sham suna rayuwa a kansa mutanen sham da falastin suna rayuwa a kansa sai mutum ya ji da ruwa ya kushi haka zalika walmil da gishiri walluhum da kuma dukkan nama jinsin nama to amma nama ana masa iddihar ana ajiye shi eh idan aka shanya shi ba yawwa eh ko kifi wal alban haka zalika a nono nono ana iya ajiye shi a shukri da shi al'afir shi ne a mai da shi shukri ya zama to al'afir na wa ma yi suna umin huma da abinda ake sana'anta daga gare su daga naman da kuma madarar wa ma taslihu bihi al-at'ima wa ma tuslihu bihi al-at'ima haka dukkan abinda ake kyautata abinci da shi kattawabil kamar kayan kanshi kamar kayan ƙarshe argo kamar kanumfari kamar citta wanda da ake kyautata abinci da shi eh kamar masoro da irin sauran spices nan na India a yaya ake ce musu kori kori powder da sauransu dukkanin su ribawiyat ne wal khal da tsini eh, vinegar shi ne muke ce ma tsini ko ko ba shi bane vinegar wannan mai mai tsamin nan na ruwa eh wanda ake eh ana sawa a cikin ba ma salat ba kawai shi kansa vinegar din kansa ko a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam in aka zuba shi aka dauko gurasa ana cin sa haka ni'mal idamul khal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma dalla da miya al khal kaga miya ce to shi ma ribawi ne wal basal da albasa wal thum da tafarnuwa wazait da mai mai kuma dukkan irin nau'in jinsinsa wanda ake kyautata abinci da shi yace wa in kana muqtatan ghayra muddahar idan za a iya cin za a iya rayuwa a kansa amma ba za a iya ajiye shi ba aw muddaharan ghayra muqtat ko za a iya ajiye shi amma ba za a iya rayuwa a cin sa a kansa ba fa fihi al-khilaf kal jawz kamar al-jawz shine wannan hazelnut na coconut a'a wannan jauzul hindi kenan jauzul hindi wannan wannan mai kamar gyada din nan ba aya ba ba gujiya ba kamar gyada yake ana da turanci da ake mata hazelnut za a gan shi ana sa shi a cikin dabino akwai dabino wanda ake sa shi eh ba kashu ba ne ni ba san sunansa da hausa ba mu da shi amma da mutanen america suna son sa so much yana hazelnut haka suke ce mata hazel hazelnut nut yana ɗan girma yana ana sai da shi tsada gare shi ana yin sa a turkiya kamar gyaɗa yake ana ɗan sa masa gishiri ana haɗa shi da mukassara a haɗa shi da shi da cashew nut da gyaɗa da fusto a cancan kuɗa shi sai a rinka cin su tare tare fusto shine wanda ake ɓare shi din nan haka haka za ga an bare shi in aka sa ana sa masa gishiri to domin shi wal wallaus afwan allaus ne shine hazelnut allaus shine hazelnut wal jauz shine kama kamar yadda kuka faɗa al jauzul hindi eh eh na'am kwakwa wa ikhtilifa aidan fi tin an yi sabani akan at-tin baure baure fig tunda shi ma a tin ana ana iya ajiye shi domin tin yayi kama da yayi kama da zabib wa tin wa zaitun baure za ga ma sukan kawo shi akan tunan larabawa in aka in aka shi ma yawanci zaka ga busasshen sa ake kawowa za zaka iya ajiye shi dade lokaci mai tsawo to duk wannan an yi saba to an yi sabani akan sa fa in lam yakun muqtatan wala muddaharan falaysa bi ribawi idan ya zama to ba wanda za a iya ce ba za a iya rayuwa a kansa ba ba kuma za a iya ajiye shi ba to ba ribawi ba ne kalhubar kamar wato kayan lambu walbukul da ganyaye walfawake da kayan marmari allati la tuddahar wanda yake ba a iya ajiye su ba a iya kamar irin su tumatir ko da yake tumatir za a mai da shi dan dama su ko amma dan dama so daban a tattafe ne tattafe ne dan dama so eh tattafe ne dan dama so tumatir ma ana dan dama sonsa shi ma ana kan yanzu amma daban yake da wanda yake sabo to kuma yanzu da yake duk za a iya yin pep duk ana iya mayar da su a nika a ajiye shi ana iya pep dinsa to za a ce yanzu ya mai da shi ribawi na'am amma muslihun litta'am to mu dawo kan sukari yanzu sukari sukari ribawi ne ko ba ribawi ba idan gishiri ya shiga sukari bai kamata ya shiga ba sukari ana mai gyara abinci ne ko kashi kansa abinci ne kansa na? inda ba dai lokacin da ake inda ba masu cin waina da sukari ba mun san da masu mulki masu mulki abinda suke so kenan su ciwaina da suke yi wani bawan Allah ya taba zuwa wani wani bawan Allah ya taba zuwa wajen kakana Allah ya ji kansa lokacin yana alkali sai aka kawo masa waina da sukari an an sa ruwa a cikin sukari aka kawo masa waina da sukari cikin da ya ci a loma ta farko sai ce Allah gafarta malam shi fa sukari daga rake ake yi ya ce shi kwa rake sarkin zazzau abdulkarim shi ne kawo shi ta sannan ce wato tun da ake maganar al-muslihu lit-ta'am a wajen gishiri wannan kisa ce ta zuwa mu ko lokacin da muka ringa almilhu bil milk shi na ringa tunowa cewa kamar yadda larabawa suke cin gurasa tare da gishiri mu ma anan wannan al'ada ce ana cin gurasa tare da sukari ko waina tare da sukari saboda haka sukari zai zama to ribawi ko ba ribawi ba musamman za a iya ajiye shi ko idan aka nika shi aka mayar da shi aka nika shi idan aka matse shi aka busar da shi in aka matse shi aka dafa shi zama mazar kwaila aka daka mazar kwailar ta zamanto wato garin sukari ko kuma aka yi masa sina'a ko da kyan an masa sina'a ya zamanto wani abu amma ana iya rike sukari ana iya rike ana mai da shi mazar kwaila kuma mazar kwaila za a iya ajiye ta a lokaci mai tsawon gaske ba abin da take yi na'am ko ba tare da an kai shi na? to to aka ajiye shi ba abin da yake yi to inda zai zamanto kage ya sami al'iddihar gashi kuma ya zamanto gashi ya zamanto kuma ana rayuwa a kansa to kage ya zamanto ribawi to wannan wannan shi ne bayanin illar riba a wajen malik a wajen malik shine bayanin illar riba malam mazahib din nan duk sun yi sabani akan menene illar riba mazhabar malik shine al-ittiyad wal iddikhar mazhabar shafi'i wato al-ta'am at-tu'um in dai ya zama to mat'um jinsin jinsin da ake ci ne in dai abinci ne to ribawi duk wani abu in dai abinci ne matsuyi wato ribawi shi kuma imam ahmad ya ce alkailuwal wazin inda za a auna shi ko kuma inda za a auna shi da kwano ko za a auna shi da nauyi to ribawi ne yanzu kaga dabino ana sayar da shi da awon kwano haka dalika dukkan kwaya ana sayar da ita dukkan hatsi tsaba ana sayar da ita da awon kwano na na'am malik yace illar al-ittiyad wal iddihar al-ittiyad kamar inda muka kanta al-muqtad al-mudakhar shafi yace mat'um jinsi ya zama to abinda ake ci ne indai ta'am ne ribawi ne imam ahmad kuma yace al-kail wal wazn ya zama to makil wa mawzun jinsi wa mithluhu imam abu hanifa su ne suka haɗu suka ce alkailuwar wazin shine illar ribar dukkan abinci idan dai za a sayar da shi da habba ne kaga kamar mangoro kamar apple da daidai za a sayar da shi saboda haka a wajen imam ahmad ba ribawi ba ne a wajen malik ba ribawi ba ne saboda mai saboda ba muktar ba ne ba mudahar ba a wajen shafi'i fa na mat'um ne tunda za a ci ya zama to ribawi saboda haka kaga babu mazhabar da tafi yalwa wajen shigar da wato arribawiyat wajen abinci irin mazhabar shafi ta shigar da ribawiyat masu yawan gaske to wannan shine bayanin illar riba din saboda haka kun ga yayin da suka ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ya faɗi ajnas dinnan guda shida ba maqsudin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ba ba maksudin sa ya iyakance riba a kansu ba ya faɗe su ne don yi ishara da abin da ya kama da su to menene ya kama da su sai suka yi ijtihadi wajen kama sai malik ya ce shi ya duba ya ga waɗannan abubuwan guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kowannen su yuqtatu wa yudakhar in ma ba za a yi masa ihtiyati ba to yana daga cikin abin da za a kyautata abin da za a rayu a kansa shine gishiri saboda haka sai sai ilhakin su da wannan illa wato lillahi darru mali menene ya sa shi yayi wannan tunanin me yasa bai ce mat'um jinsin ba abinda duk ana cin su sai ga cewa a cikin a cikin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ambaton abincin da za a iya rayuwa akai kuma a ajiye shi me yasa a ciki bai faɗi albuqul ba ganyaye na'am na'am su kulubutu kenan ko wanda suke wanda suke yaduwa a bayan kasa wanda suke yaduwa wanda suke yadu eh su ne a wannan kissa ne wannan kissa ne na'am wanda na wanda suke a cikin kasa kasa to ni ku na ɗauke su kan cewar su ne wato ganyaye ko da ke su ne hudarwar a cikin min bakliha na min bakliha wa kisa haka ne kulubu shi ne kulubu tukan wanda yake wanda yake wanda yake a cikin wanda ake hago shi daga cikin ƙasa na'am to shi wannan shi wannan an fitar da su saboda illar su rashin al'iddihar ba a iya ajiye su to amma yanzu mutum ya tsaya ya duba yanzu kamar rogo tunda ana mayar da shi ana mayar da shi gari ko ana mayar da shi kwaki kamar doya ana mayar da ita garin alam ana mayar da ita fulawa ta zamanto abinda mai ake ce mata alabo ko kuma wannan a ba safara ba wanda mai ake ce ma da ake ce ma wannan abin da suke yi wannan wannan wannan wannan da suke yi baki din nan amala ala amalan ta ko ko da bawo ne bawon ta ne yanzu wannan bawon bawon brand a da ita ma ana yi na to duk wanda yake da gari yanzu Allah abin da yake da gari daga cikin bukul wanda yake da gari daga cikin bukul kaga ya zama to sifar iktiyat ya sauka ya auka da iddiha za a iya ajiye shi yawanci saboda haka kaga su ma duk zai su za su zama to ribawiyat kenan to malik rahmatullahi alaihi sai ya duba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafsir akai sai ya gano haka na malam alaikum salam to ai wancan muna wannan kawai ya kawo shi a fuskar misali da kamar yadda za a matse kamar yadda za a buga kudi haka ne kamar mai matse mai ya matse mai a biya shi kudinsa wato saboda a- a cewar a mubadalar da aka yi da ƙari ba zai tasiri ba domin kiyasinsa kamar a, ma- tatse wato matse mai ne daga cikin zaitun a biya kuma kudin matsewa saboda haka wannan ba ba shi da asar amma shi zaitun a, ribawi ne ko ba ribawi ba saboda shi ma yuktatu wa yukdahar ana ajiye shi mansa saboda haka kaga shi ma zai shiga cikin arribawiyat a bari me mu ci gaba dan na ga babin yana da dan tsawo yace wa amma bayanin tifaqil jins bayanin daidaituwar jinsi na waɗannan abubuwan domin an ce idan jinsi ɗaya ne saboda haka za- ana haramta a- ana haramta riban a- ana haramta at-ta'akhur kuma ana haramta at-tafadul a ciki idan jinsi ɗaya ne kamar alal misali idan aka dauki alkama alkama yayin da za a sayar da alkama da wata alkamar kaga sun zamanto jinsi daya to dukkan abinda a a abinda ba za ba za a yi nau'i na riba guda biyu tana shiga cikin su yace fa inda malik fa inda malikin a wajen imam malik an alqamha wa sha'ira wa sult sinfun wahid da alkama da sha'ir da as-sult duk wato sinfi ne guda daya shi sult nau'i ne na sha'ir amma bai kai shi kyau ba a sha'ir yana kama da alkama amma akwai bambanci tsakaninsu alkama duk ta fi su kyau sannan shi a sha'ir bali amma kamar su daya to don haka malik sai sanya su jinsi daya gabaki ɗayan su jinsi don haka idan za a yi mubadalar alkama da sha'ir dole ya zamanto mitlan bi mitl yadan bi yad kamar zake mubadala shinkafa da shinkafa ne khilafan li shafi'i sabanin imam shafi'i ya sanya su a jinan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su daban ya ambaci albur daban ya ambaci ash-sha'ir daban to kuma bur yana daga cikin nau'i na ash-sha'ir saboda haka imam a wajen imam shafi'i kowannen su jinsi ne to abinda yawanci menene abin dubawa imam malik yakan duba wato amfani irin amfanin da ake yi da sha'ir shi ake yi da alkama to idan ya zama to kan cewa sun samu taqarubi wajen amfani amfanin nasu ya zama to ɗaya ne sai ɗauke su jinsi ɗaya kaga alkama kamar yadda za a yi a a a kamar yadda ake yin a gurasa ta alkama ana yin gurasa ta sha'ir ana yin gurasa ta sut saboda haka amfanin su kusan duk ɗaya ne da aka sai malik ya ɗauke su aljinsul wahid wa anna dhura wa dukhun wal urs sin haka dalika a wato dawa ko abin nan masara kai adura wa dukhun da gero wal urs da shinkafa sin shi ma sinfi ɗaya ne amma wannan akwai saɓani ya yi ishara a cikin jawahirul iklim kan cewa kowannen su a mazhaba sinfi ne kuma wannan haka yake gaskiya don saboda saboda akwai sabani tsakanin su abinda za a da shinkafa da wayannan suna da sabani don haka kowannen su sinfi ne to kun ga wannan masail ne ijtihadiyya wanda yake hata a cikin mazhabin za ka iya samun aqwal wajen itibarin wanne ne wajen itibarin su jinsi ko ajnas wa anna al-qatani al-qatani kulluha sinfi su ma kowannensu wato sinfi ne a gabaki ɗaya su sinfi ɗaya ne su ne waɗanda suke yaɗo a ƙasa wanda suke yaɗo su ne wato alƙafniyat ko kuma shi ne wato jam'in mufratinsu alƙafani wanda ya haɗa kalful kamar alful nuna yawanci ful ɗin muna ce mata gyaɗa amma hakikatan gujiya ce wal'adas shi ma nau'i ne na nau'i ne na yana kama da gujiya din amma shi kanana ne wal hummus da kuma al hummus shi ma yado yake yi ban taba ganin yanda yake ba amma sai dai da kankensa shi ma ana tatsa mai daga cikinsa kamar yanda kuma ake nika shi a ci shi haka wa shibhi zalik da abin da ya kama da wannan فعلى هذا أبيت وأن لا يجوز التفاضل بين القمح والشعير في قاري أتكن مسايا الكما ده شعير بايا حلتا wa yajuzu bainal qamhi wad dhura amma tsakanin alkama da masara ya halatta saboda ajnas ne wa amma luhum jinsi kuma da nau'i daban-daban na nama fa hiya inda shafi'i sinfun wahid a wajen shafi'i sinfi ne guda daya wa inda abi hanifa asnafun mukhtalifa a wajen abu hanifa kuwa kowane nama sinfi ne daban-daban wajen inda malikun inda malikin sarafatu asnam a wajen malik sinfi guda uku ne falahmu zawatil arba sin naman dabbobi da suke masu kafa hudu sinfi ne saboda haka da da awa bahimatul an'am dukkan su masu kafa hudu ne ko samaniyatu azwaj walahmu tuyur sin naman naman tsuntsaye sinfi ne walahmul hitan sin naman kifi shi ma sinfi ne saboda haka kowannen su sinfi ne daban don haka tsakanin naman a jinsi guda ɗaya ba za a yi tafabul ba kamar tsakanin naman akuya da naman rago babu tafabul amma haka dalika a tuyur kamar naman kaza da naman zabuwa dukkaninsu sinfi ɗaya ne ba za a yi tafabul ba haka dalika kifi da tarwada da ba tarwada ba dukkaninsu sinfi ne na'am tamhid ga shimfiɗa akan wannan babin yace warada fil hadith yazo a cikin a cikin hadith tahrimu tafadul fi arba'ati asnaf shine hadisin al-ubadah bin samit da muka ambata haramcin fifi wato ƙari wajen musayan arba'ati asnaf sinfi guda hudu min al-mat'umat na daga abinci wa hiya al-qamhu ita ce alkama haka ne ce wato rashin hadda babu yanzu ya hadithu ubadat bin samid yake ne na'am an ubadat bin samid qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد سو ذاك كما يدرب البر ني با القمح با yace su ne alkamhu wa sawab albur kamar yadda muka gani a hadisin wa sha'ir da sha'ir والتمر دبينو والملح دجشري واختلف العلماء في تأويل ذلك على أربعة مذاهب malamai sun yi sabani a cikin fassarar wannan hadisin a bisa a mazhabobi guda hudu al'awwal mazhaba ta farko mazhabun zahiriya mazhabar dawud zahiri rahmatullahi alai wa abubakar ibn tayyib da abubakar ibn tayyib ibn al-baqillani qassaru riba tafadul ala hadhihi al-arba'ati khassa sun takaita haramcin ƙari a wajen musayan waɗannan a wajen musaya na waɗannan asnaf sun ce akan waɗannan guda hudun ne kawai shine wanda muke ishara da shi kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan asnaf to akan su kawai riba take afkuwa wannan shine mazhabar zahiriya kamar yadda muke ishara da kuma abubakar ibn tayyib ibn al-baqillani الثاني نبي مذهب تبيو مذهب مالك مذهب الإمام مالك وأصحابه دا وأن دسكي malaman mazhabarsa mana tafadul fiha sun hana yin tafadul a ciki wa qasu alaiha kullu muqtatin muddahar suka yi kiyasin dukkan abinda ake rayu ake iya cin sa a rayu kuma ake iya ajiye shi wa shtarata ba'dhum an yakuna muttakhidan lil aishi ghaliban waɗansu sun shakanta ƙari akan wannan suka ce ya zamanto shine wanda ake rayuwa a kansa galiban ma'anar al'iqtiyat wato ba wanda yake za a iya ba wanda yake ana wadatuwa da shi ba za a iya ma ya zamanto kan cewa mutum zai rayu a kansa galiban ba tare da neman wani abu ba الثالث نهدو نأكو مذهب الشافعي إمام مذهب الإمام الشافعي قاس عليها كل مطعوم يأي قياس دكا أبن ذا أجي فجمع فيه فمنع فيه التفاضل سيهنا التفاضل أجكنسا الرابع مذهب أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة قاس عليها كل ما يكال, كل ما يكال au yuzan ya kiyasi a kansa dukkan abin da za a auna shi da wato kwanan au au yuzan ko a auna shi da nauyinsa wa mithluhu madhhab ahmad kamar yadda muka ambata sawa'an kana ta'aman aw ghayra ta'am ko abinci ne ko ba abinci ba dan haka a wajen sa hatta wato hatta hatta karfi inda za a sayar da karfe da nauyi ne ko ba abinci bane riba ta shiga cikin sa shi aslan ba babin sa babin abinci bane kamar haka haka zalika kamar kamar a kamar ma'adani kamar ma'adani wanda ake sayar da shi da nauyi kamar tin wannan ya ake ce matin dinnan kuza kamar kuza inda kuza da nauyi ake sayar da ita a wajen abu hanifa ribawiya ce a wajen abu hanifa ribawiya ce amma a wajen malik da shafi'i ba ribawi ba haka dalika a wajen ahmad ba shi yasa yace hatta al-hadida wa shibhihi hatta al-karfe da makamancinsa فالإلة في تحريم التفاضل عند مالك إلا أوجه حرمتم واتو التفاضل قاري وجه مسايا أوجه مالك الاغتيات والإدخار لو كان أبي زمن تشيني أبنشي da ake ci a rayu a kansa walid dihar da kuma ajewa wa inda shafi'i a wajen shafi'i at-ta'amiyya shine ya zama to abin da za a iya ci da abin da yake ake cin sa wa inda abi hanifa al-kayl wal wazn a wajen abu hanifa aw da kuma awo na awo na yawa wato awo na kwanan awo da kuma awo na nauyi wattafaqu ala itibaril jins amma sun yi ittifaki akan itibarin jinsi kan cewar kowanne idan jinsin sa ne to ba za a sun yi ittifaki akan cewar gabaki ɗayan su jinsin mat'umat ne ba za a yi wato dole ne a samu tanajus a wajen mu'amala da shi furu'un ashara sai rassa guda goma wanda zai kawo alfar'ul awwal reshe na farko ukhtilfa fi bai'il hab bid daqiq min sinfin wahid an yi sabanin wajen sayar da tsaba da gari na sinfi guda daya kamar a mutum a zo a yi cinikin masara kwaya da kuma garin masara idan aka tashi cinikin ya za a yi faƙila ya juzu bilwazni dunal kai a wani kaunin ya ce aka ce ya halatta da nauyi ba da awon yawa ba saboda haka idan ka je idan za ka canza gari na alkama a garin alkama da kuma kwayar alkama sai dai a auna nauyi kilo ɗaya na alkamar da kilo ɗaya na garin wakila ya juzu mutlakan waɗansu kuma suka ce ya halatta mutlakan ai bilkaili wal wazin ko da kwano kano ko buhu buhu ko da nauyi waƙila la ya juzu mutlaƙan waɗansu kuma suka ce la ya juzu mutlaƙan bai halatta ba mutlaƙan khilafan lahuma saɓani ga a gare su su biyu shafi'i da abu hanifa ko waƙila la ya juzu mutlaƙan waɗansu kuma suka ce la ya juzu mutlaƙan khilafan lahuma to a shafi'i da abu hanifa menene ƙaulinsu a kan wannan kenan يعني عدم الجواز بدع آه. الجواز لا يجوز مطلقا domin wannan zai zama yana daga ciki wanda kaulin da yace la yajuzu mutlaqan shine saboda ya za su dauke shi cewa muzabana ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya hana wato musayan ar-rutab bi tam sabon dabino da musasshen dabino illar ya ce a yankusun rutab idajab shi rutabin sabon dabino idan ya bushe yana raguwa suka ce na'am ya ce fala idan tunda tabbas sai an samu bambanci to kuma a cikin abin da aka yi ishtiratin mitliya idan aka tabbatar cewa akwai bambanci ta ga attabadul bai halatta ba na'am na'am يجوز مطلقا نعم يجوز مطلقا نعم ايه بنجران babu tafabul tunda jinsi a wajen mali a wajen shafi ko dama su allaham dama jinsi ne gabaki daya na'am na'am a ai laham ake magana ba ba kazar ba mai rai ba haiwan ake magana ba muna magana akan luhum ne albar'u thani reshe na biyu yajuzu bai'u daqiqi bid daqiqi min sinfin wahid idan stawaya fi sifati tahan ya halatta a sayar da a wato gari da gari daga sinfi guda daya idan suka yi daidai a sifar a sifar nikar musan akwai nika wanda ake nikan laushi akwai nika wanda yake ba na laushi ba eh akwai barza'e saboda haka idan sun zamanto sifar nikar ya zamanto daya to ya halatta a yi sinfi da sinfi wannan muna sauri a ciki saboda duk wayannan masail ne wanda yake yanzu ba a yi yanzu komai da kudi a ciki duk kuma wayannan masail din ne sun zo saboda a wancan lokacin ba kowa ne yake da kudin ba yana da abincin yana da bukata saboda haka sai ya je ya canza shi ya gaji da cin masara yana so ya ci shinkafa ko ko a kawai ga ana yi alhamdulillah wa mana'ahu shafi'i imam shafi'i ya haramta wannan ya hana wannan albar'u thalith reshe na uku yajuzu bai'ul khubz bil khubz bit taharri ya halatta a sayar da wato gurasa da gurasa bit taharri da wato kardado kardado kace wannan wannan wannan gurasa ko wannan breading yayi daidai da wannan breading min ghairi waznin ba tare da awo ba ومنعه الشافعي بالوزن والتحري امام الشافعي يا حرمتا بالوزن والتحري كودا او كودا التحري din ma ya hana me yasa imam shafi'i ya hana saboda mat'um tunda mat'um ne ya zama to ribawi to amma in ribawi ne ai ya kamata a ce bil wazn ya halatta sai dai idan ana ganin kan cewar jinsin su daban ne saboda haka koda an auna ba za a samu tamasul ba tunda idan suka saba yanzu kamar kamar gurasar alkama daban take da gurasar a a da gurasar sha'ir alal misali ko tunda kowanne irin yadda zai tsotsuruwa ya girma daban ne saboda haka babu yadda za a yi ka samu tamasul dan haka shi ya hana الرابع الفرع الرابع ريشي نهدو الجهل بالتماثل ممنوع wato jahiltar daidaito yana hana abu ne wanda yake hana a mu'amala ka ta hakikin tafazul kamar tabbatar da fifiko ne shine wannan suke faɗa ka'idar aljahlu bit tafazul aljahlu bit tamathul ka ta hakikin tafazul aljahlu bit tafazul ka ta hakikin aljahlu bit tamathul ka ta hakikin tafazul jahiltar daidaito kamar tabbatar da fifiko ne ko in ka san in dai ka jahilci cewa za a samu daidaito to ka tabbatar cewa ɗaya ya fi ɗaya to shi yasa aka haramta shi wa yu'rafu tamathul bil kayli wal wazn ana sanin daidaito imma wato da awo na kwano wal wazni da kuma awo na nauyi ala hasbi ala hasabi awaidil bilad gwargwadon al'adun garuruwa kowane gari da yanda kowane kasa da yanda suke da yadda suke awonsu akwai abin da ake awonsa da nauyi ake yi yanzu kaga munan shinkafa ana sayar da ita da kwano ne duk abubuwan da ake sayarwa na tsaba da kwaya a kasuwar da wano da kwano ake sayarwa ko ba inda za ka ci za ka sai shinkafa a ce za a auna maka a suke ne sai dai ko da yake shinkafa sukan in buhu-buhu ne ana aunawa a suke ne ko na'am kowanne ma in dai buhu-buhu ne ana aunawa a sikeli idan buhu-buhu ne ana aunawa a sikeli to amma wannan aunawa a sikeli din saboda buhun an san yadda yake cika shi yanzu shinkafar garko buhu daya na kilo hamsin da shinkafar basmati kilo hamsin in aka zo aka yi ta buhun duk girman su daya eh girman su zai sha bamba girman su daya ba girman su daya ba eh kwano sha shida 50 kilo eh to shine nake cewa yanzu duk shinkafa duk shinkafa idan aka auna ta a idan wato 50 kilo dinta zai zo kwano 16-17 kowace iri saboda a wajen shinkafa me abin dubawa nauyi ake dubawa ko kuwa yawa tunda asali a cikin shinkafa alkain da awo ne to wannan ne yake cewa yana koma bisa al'adar gari bisa al'adar gari yanzu kaga al'ada ta canza a kamar kasar saudiya wajen zakatul fitr wajen fitar da zakatul fitr kaga asa nisfu sa da ake bayar da ake bayarwa wato mudu guda biyu abin nan sa kai da ake bayarwa wajen zakatul fitr sun kiyasta shi kan cewa idan na shinkafa ne kilo uku ne kilogram uku da yan ƙari saboda haka kawai su zakka a wajen su kilo uku za a je a auna kilo uku za a je a auna haka dalika koda koda dabino ne ma sai ce a je a auna kilo uku bayan kuma sa'in shinkafa idan kilo uku ne ba lallai zama to shine sa'in dabino ba kuma zakar an yi rabdinta ne ba da nauyi ba ba da wazin ba da kai da awo saboda haka wannan abu ne wanda yake abin dubawa wajen tabbatar da tamatur tamatur din nan ya danganta da jinsi idan jinsin abin da ake auna shi ne bilkai to a tabbatar da tamato ta hanyar awon kai idan wanda ake auna shi ne bilwazin sai a tabbatar da shi ta fuskar wannan to abin da yasa na tambaya yanzu idan yanzu kamar a ce buhu da buhu ne kamar za a canza kamar a a a kamar za a yi cinikin buhu da buhu idan aka auna idan aka ce ana cika buhun abin da zai tabbatar da cewa buhu ya cika shine nauyi ala misali a ce kilo 50 ana ganin kilo 50 yayi shikenan wannan shine cikar buhu din idan aka dauko wani jinsi na shinkafa aka shi ma aka zo aka tsora shi akan scale kilo 50 da za a kwashe da za a zuba da za a zuba da za a auna wannan kilo 50 na kowanne za su zo daidai a kwanuka adadin kwanuka na'am za a samu bambanci na saboda yanayin nauyin kowanne ko eh density gaskiya ne to in ku haka ne eh to wanne ne ya fi tabbatar da adalci tabbatar da nauyi ko tabbatar da yawa na'am na'am na'am saboda haka nauyi ne abin dubawa to shi yasa dai at-tamatul din nan shi yasa kaga wata kila shi yasa ya mai da shi ya zuwa ga yake cewa ala hasab wa yu'rafu at-tamatul bil kayli wal wazni ala hasabi awaid al balad ya mai da shi ya zuwa ga al'ada shi yasa wanda muka shi yasa wadansu suke cewa nauyi wadansu suke cewa yawa saboda haka abin da ne zai tabbatar da tamatul shine abin dubawa yayin da za a zo ai mubadala alfarhul khamis reshe na biyar yajuzu bai'ul habbi wad daqiqi bil khubzi min sinfin wahid ya halatta a sayar da wato tsaba da kuma gari bil khubzi a sayar da shi da da gurasa min sinfin wahid daga sinfi daya kamar mutum ya bayar da wato gurasa ta alkama a bashi a ba shi awo na garin alkama ko a ba shi awo na kwaya na tsabar alkama mutamafilan wa mutafadilan ko dai ya zamanto daidai wa daida a ce a yi shi wato bilwazni ga nauyin biredin ga kuma nauyin alkamar wa mutafadilan ko ma ya zamanto an samu ƙari li'annal khubza domin shi ita gurasa lamma da halatu san'atul aidi yayin da sina'a ta hannu ta shiga cikin a sarrafa shi tsara ka sinfin muhtalif da ya zamanto kamar sinfi ne daban-daban khilafan lishafi'i sabanin al-imam shafi'i wanda bai halatta yin haka ba alfar'u sadis far'i na shida la yajuzu ziyadatu ghairil jins baya halatta a ƙara ayi ƙari da wani abu daban ba jinsin ba ka bai muddin bi muddin min sinfihi wa dirham kamar a yi cinikin wato sinfi da sinfi ɗaya na jinsi guda ɗaya wato nau'i daban-daban nau'i da nau'i na jinsi guda ɗaya sannan a ƙara dirhami kamar ka ɗauko shinkafa mai kyau kwano ɗaya ka sayar da ita da wata shinkafar mara kyau kwano ɗaya ka ce amma ya ƙara maka da sisi a kai ya ƙara maka da kuɗi a kai na'am kakara ko eh to kakara kenan kakara wajen abinci domin aka yi haka kaga ba a samu tafadul ba ai ba samu at-tamathul ba ba samu mithlan bi mithlin ba fa inna dirham tafadulun bainahuma domin dirham din kari ne akai kamar wato an yi maka ka bayar da kwano daya an baka kwano da kari akan kwano din khilafan li abi hanifa sabanin al-imam abu hanifa domin imam abu hanifa ya ce wannan ya halatta sai kawai wannan dirham din da aka kara shi za a mayarwa da mishi wato sai a yi sai ya zamanto kan cewar a yi za a iya tafsirinsa tunda abu ne wanda yake ya zamanto ba batilun bi aslihi wa wasfihi ba ne batilun bi wasfihi sifar ce ta haramta shi arfar usabe reshe na bakwai la ta juzul muzabana almuzabana ba ta halatta ba saboda hadisin abi huraira ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil muzabana ga bayanin almuzabana wa huwa bai'u shay'in rutab shine sayar da abu wanda yake sabo danye biya bisin da busasshe min jinsihi na jinsinsa sawa'an kana ribawiyan ko dai ko ko ya kasance wato daga cikin abinci na riba au gaira ribawi ko ba wanda yake na riba ba fatamna udir ribawi litawaqu tafadul wal gharar saboda haka wannan mu'amala tana ana harata a cikin abin da yake ribawi ne saboda abin da ake ake tsammanin a samu na attafadul fifiko ƙari da ake samu da ake gani za a samu wal gharar da kuma al gharar wa tumna fi ghairi ribawi lin nahyi al warid anha fil hadith a cikin wanda ba ribawi ba kuma ana haramtawa saboda hanin da yazo akan wannan mu'amala a cikin al hadith walil gharar da kuma saboda algharar faminha daga cikin wannan daga cikin wanda yazo na wannan mu'amala da aka hana bai'u tamri bir rutab sayar da busasshen dabino da sabon dabino wa bai'u zabib bil inab da sayar da zabib busasshen busasshen inibi bil inab da inibi wanda yake sabo wa bai'ul qamhi bil ajinin nayyi da kuma sayar da wato alkama da kulli wanda yake danye an cusa shi wato an cura shi wa bai'ul laban bil jubn da sayar da madara bil jubn da da wato cukwi wa bai'ul qadid bil laham da sayar da kilishi wato busasshen nama bil laham da danyen nama sabo wa bai'ul qamh al mablul bil yabis da sayar da alkama wadda aka jikata da busasshiyar alkama وأجاز أبو حنيفة ذلك كله الإمام أبو حنيفة يحلت wannan gabaki daya ويجوز أيضا في المذهب أتكي مذهب ما كما يحلت إذا تحقق التفاضل في غير الربوي إذا أكتبت دا التفاضل أتكي وان ديك با ربوي با يحلت ويجوز بيع الرطب بالوزن في المشهور يحلت أسير دا دبينو وان ديك الرطب بالوزن با بالكيل با با دا أون قانو با دا نوي fil mashhur a cikin mashhurin mazhaba duk wannan khilafan lishafi'i almuzabana kamar yadda ya faɗa saboda ba ta tabbatar da attafahu a cikin abin da yake ribawi wanda an shartanta mumatsala daidaituwa domin yayin da aka ɗauko sabon dabino idan aka bar shi ya bushe a yawansa zai ragu idan ya cika kwano ɗaya idan har ya bushe tunda ruwan ne yake tsotsewa yake tsotsewa idan ya tsotse sai ka gabi cika wannan kwanan ba saboda haka yayin da ka zo za ka yi musaya na dabino sabo da kuma wa- da kuma busasshen dabino mai busasshen dabino idan ya baka cikakken kwano daya wannan kwanan ba zai yi daidai da kwano ɗaya na rufan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani illar yace a yankusu rutab idza jab shi wannan rutab din yana raguwa yana raguwa yawan sa yana raguwa idan ya bushe suka ce na'am yace fala idan to kada ku yi saboda adamu tahaqququ tafabu tamatu kamar yadda aka faɗa wato da a a a a menene ka'idar da suka faɗa al-jahlu bit tamathul ka tahaqquqi tafadul jahilci jahiltar daidaito kamar tabbatar da fifiko ne to bisa wannan ka'idar ya zama to an hana walil gharar saboda kuma al gharar wa zai bayyana mana ina gharar yake a cikin wannan a cikin musabara menene fuskar al gharar kasada da rigima da saba na'am da jahala na'am ja'iha a ai babin can ja'iha malam jamilu ga sabon dabino ya zo ana ci sai ka ce kai ba ka da wannan sabon dabinan kai ma kana so ka bulayi ka ci ka ajiye naka tun na bara ba ka da kuɗi da za ka saya sai ka ce bari ka kawo tsohon dabinan ka a baka sabon dabinan eh kaga babu ja'iha na'am eh shi ne wajen yawan saboda shi wanda ya sayar maka in har ya ce a zo a auna shi a wajensa abinda ya sai abinda ya bayar abinda ya bayar kwano daya aka bashi kwano daya yana tsammanin wannan kamar yadda yake cin kwano daya na wancan haka zai zai zauna gida ya ci yana komawa gida yana ci ya ajiye shi sai kan cewa shi bai ji yayi koshin da kwano da yake masa koshi ba sai dawo ya ce masa kai bai yarda ba ai kamata ya a ce da ya ba shi kwano daya shi ya ba shi kwano daya da rabi na wannan sabon dabila to kaga sai a ci rigima saboda haka akwai jahala shine algarar din akwai jahala na mai- akwai a wato jahala a cikin mai tsada tunda kun san dama shi garar yana zamantowa ko jahalar sifa ko jahalar qadar ko jahalar ajali ko jahalar contract jahalar istidam duk su ne wanda suke kawo algarar kamar yadda zamu gani to kaga a cikin wannan an samu jahala a cikin alqadar a cikin gwargwado to shine wajihin yake cewa ga wannan a- a- tabbatar da tafadul wanda yake na riba ne illar riba sannan kuma ga algarar idan kuma ba ribawi bane shi ma yace linnahil wari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yace naha anil muzabana wannan almuzabana din nan lafazi ne am so da aka dukkan muzabana ta shiga ciki sawa'un a cikin ribawi ko ba a cikin ribawi ba saboda haka nafs ya zo kaga akwai janibin ta'abbud sannan kuma al'illa ta biyu shine al-gharar shine wanda muka bayyana kamar na ar-ribawi dan al-far'u thamin reshe na takwas ja'a fil hadith ya zo a cikin hadisi annahyu an bai'il hayawani bil laham haramcin ciniki sayar da alhayawan billaham ka sayar da dabba a biya ka da nama kamar ka sayar da kaza a biya ka naman kaza ko ka sayar da rago a biya ka naman sa wa hamalahu malik alal jinsil wahid amma imam malik ya dauke shi akan jinsi daya wato ka sayar da rago da naman rago ka sayar da raƙumi da naman raƙumi ka sayar da kaza da naman kaza ka bai ilah min baƙari kamar ka sayar da nama na saniya bi kamshin hai da rago wanda yake rayayye walahmi tsairin bi tsairin hai ka sayar da naman tsuntsu da tsuntsu wanda yake rayayye wa ajazahu abu hanifa al-imam abu hanifa ya halatta shi mutlaqan ta duk ba tare da wani kaidi ba wato sawa'un ya zamanto a daga jinsi ɗaya ne ko kuma suna daga jinsi muktali wa mana ahu shafi'i mutlaqan imam shafi'i ya hana shi mutlaqan saboda alhadith na'am ahsan me yasa yawanci yake kawo ra'ayin abu hanifa da shafi'i baya kawo ra'ayin hanabila na'am saboda haka ana- ba a daukan su ma a cikin fuqaha sama ya faɗa ya ce yakan faɗe su na'am hanabila o hanafiya wa shafi'iya to su hanabila ba fuqaha bane ke na'am na'am ta ai bai kawo ra- gashi ya kawo hadisi ko bai kawo ra'ayin su ba wato tamkar ra'ayin su ne saboda duk inda hadisi yake a kansa hanabila suke abin da yasa wato tun a cikin mukaddima yayi ishara ya ce idan ya kawo kaulin Abu Hanifa da Malik da Shafi'i sai ce to imma dai alhanabila ba su da kauli a wannan mas'alar Ah, to ah, ah, idan bai kawo ba in ma ba su da kauli a wannan matsalar ko kuma ya zamanto a wato sun yi muwafaka da sauran amma yawanci din ba wani abu ne illa kan cewa rashin sanin mazhabar saboda gaskiya mazhabar bata shahara ba musamman a andalus bata shahara ba a andalus shi yasa imam ah, ibn abdulbar da ya rubuta littafinsa a cikin tarjamar alfuqaha a immat wato fuqahaul amsar sai ya rubuta akan Abu Hanifa da Malik da Shafi'i kawai babu Ahmad al-intiqa fi fadl thalathati al-a'immati al-fuqaha rubuta da littafin kun taba ganin littafin ko yana nan shi ma littafi ne an buga shi risala ce karama akan tarjamar su su al-intiqa fi fadail al-a'immati al-thalathati al-fuqaha sai ya kawo su su uku kawai to har ake ce ma ibn abdulbar me yasa bai kawo imam ahmad ba to ba wani abu bane gaskiya uzurin ibn abdulbar shine cewa da yawa ba a san imam ahmad ba a san mazhabarsa ba a andalus waɗansu suna cewa saboda imam ahmad ya fi shahara da hadith maimakon fiqh to amma shi ibn juzai ya riga ya ce ya riga ya sa shi a cikin a'immatul madahibul arba'a ya ambaci mazhabar hanabila saboda haka rashin kawowa ba wani abu ne saboda kawai rashin sanin mazhabar ne rashin sanin mazhabar ne domin ba kowa yanzu ta ga kamar izzuddin ibn abdussalam a kaga yana cewa ma babat liyal ma babat liyal fatwa hatta tanaitu al muhalla wal mughni ban ji dadin ban samu dadin yin fatwa ba sai da na samu littafin al muhalla da al mughni kaga bujin malami kamar sa sai daga baya ya samu al-mubni da fikin hanabi to raka ba mamaki ya zama tukan jafar in baya wajen sai amma wannan mulahada ce kyakkyawa na'am wal hanbaliya eh a cikin sunan littafin ba eh al-qawaninul fiqhiyya في تلخيص آه، مذهب المالكية والتنبيه على الشافعية والحنفية والحناب والحنبلية سوراك يا ينسي أكن شو حد إذا مذهبك سيدي إند بيكاو با كتبه غني أشكم فرقو ميك شو وجم ونن كاغا yake cewa wa idan zakarna talata idan muka ambaci malamai uku fana'ani malikan wa shafi'i wa aba hanifa wa fi dalika ish'arun bi mukhalafati Ahmad ibn Hanbal lahu idan muka faɗi su su uku wannan ya nuna kan cewa Ahmad ibn Hanbal ya saba musu aw annahu lam yunqal lahu madhhab fi tilka mas'ala ko ba shi da mazhaba a wannan mas'alar ba shi da mazhaba a hasabin a hasabin me a hasabin itla'in ibn Juzay a hasabin itla'in ba lalle ba shi da mazhaba ba fi nafsin am to yana da mazhaba amma malam san da ba rahmatullahi alaihi na'am alfar'u tasi far'i na tara la yajuzu an yuhadu fi thamani at-ta'am ta'am bi halatta a karbi kudin abinci ya zamanto abinci ne ba li'annahu dari'atun ila at-ta'ami bi at-ta'ami nasi'a domin hanya ce ta kaiwa ya zuwa ga can da musayan abinci da abinci tare da jinkiri an fahimta ka sai abinci bashi saboda haka akan kana da bashin wannan kudin abincin sai ka ce to maimakon wannan kudin abincin a dauki za a- ka alal misali ka sai alkama za ka biya kudi sai ka ce to maimakon wannan kudin a canza wannan bashin a mayar da shi shinkafa za ka biya to wannan bai halatta ba la ya juzu domin zari'a ne kaga wani yana daga cikin saddun zari'a domin aka yi haka tamkar ka baya ka karba abinci ne ka ce za ka biya bashi da wani abincin wanda yake wannan bai halatta ba in za na'am magana mi na'am eh ban gane ba na'am eh mm Mm-mm. ayan ana magana ana magana tsabar ne wannan abin da yake cashashe ai ba a cinikinsa a haka saboda ba a sanin tama- ba a sanin abin da dai aka sharɗanta a tamatul a cikinsa to dole a tabbatar da shi dole a tabbatar da shi amma wannan ai kaga ko cinikinsa ne yanzu kamar wajen na dabino kaga ai an yi rusa ne a cikin araya abinda bai kai hamsatu ausuf ba in ana da dabino a rat- a- a- a- a cikin zangarniyarsa wanda suke so su ci wannan dabinon sabo suna da kuma dabino busasshe an halatta musu a yi da, da, da hars su ci a shine al'araya sai a zo a samu mutum ya ce wannan dabinon da yake kan bishiya idan aka girbe shi ya zama to rutab idan ya bushe idan ya bushe zai kai kwano kaza to sai a gaya wa mutumin sai shi ya ɗauko wannan kwanon ya kawo kaga ai ba a samu tamatul ba ko wanda aka sharɗanta so da kaga muzabana akai ko to amma sai aka halatta al'araya ruksa ce daga muzabana domin me lil haja saboda bukata saboda mutane saboda talauci ba za su iya sayan sabon dabino ba da kuɗi saboda ba su da shi sai dabino da suke da shi tsoho wanda suka ajiye a sto suna ci saboda haka sai su bayar da wannan tsohon dabinan to amma babu yadda za a yi a san a yi muwazana a ga daidai kwanan saboda yana kan zangarniya to kamar irin wannan shinkafa shinkafa ce a cikin ba a riga an cashe ta ba ta zama to kwaya wanda suka sani in suka ga irin wannan shinkafar za su ce wannan shinkafar aka cashe ta za ta yi kwano kaza ko za ta yi buhu kaza to ya halatta ita wannan a yi muzabana in muka ce za mu kiyasan akan al'araya to sai a yi amma a kayyade akan hamsu ta ausu amma sai amma kiyasi zai shigo a nan waje ba zai shiga ba saboda ita araya wata hali ce hasa da suke da ita a can tunda ita wannan shinkafar dama ta riga ta zama to shinkafa ba nau'i ce daban da shinkafa wacce take busassa ba kwaya shi ko wannan rutsab daban yake da a daban yake da tamu irin dadin da ake ci a cikin rubab daban da dadin da ake ci a cikin attab amma shinkafa ko shinkafa ce saboda haka a wannan ba shi da ba shi da majal anan tunda abu ne wanda yake an shartanta a san mikidarin sa tunda an shartanta a san mikidarin sa kaga dole sai cashe shi ba zai yi ba wanda yake ba a cashe shi ba ya zama to baya ya zama to an yi cinikin sa da amma kaga shi ma wannan aikar gado ne baya sabawa mutlakan to al'uhdatu alayka qalahu ko to shi dai kamar dai yanda ibnu juzai yace wato a wato tahaqqul yurafu tamathul ala hasab bil kayl wal wazn ala hasab al awaid a kamar yanda ya faɗa al'ada za a mai da shi zuwa al'ada al far'ul ashir reshe na na goma fi bai iddain wajen cinikin bashi faman kana lahu daynun ala akhar wanda yake da bashi akan wani fala yajuzu an yabi'ahu illa bi shartain bai halatta ya sayar da wannan bashin ba sai da sharadi biyu bai'ud dain yana daga cikin masail jiya wanda muka yi magana a kansu akan discounting to kana da bashi wato mu dauki saleh da da sallau saleh yana da bashi akan sallau kuma yana so ya sayar da bashin nan nasa da yake da shi akan sallam to sai da sharadi guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin waɗannan sharadan an yaqbida ma yabi'ahu bihi min ghairi ta'khir li alla yakuna bay li alla yakuna bai'u dainin bidaini ya karbi abinda zai sayar masa bashin da shi min gairi ta ahi ba tare da jinkiri ba saboda kai ya zama cinikin bashi da bashi to mu ɗauki surar sale yana bin sallau miliyan ɗaya ko saboda haka sai ya ce zai sayar masa da wannan bashin sai ya ce masa maimakon wannan miliyan ɗaya da nake bin ka bashi wannan miliyan ɗaya da za ka bani bashi bani motarka na sai motarka miliyan ɗaya to sharaɗi ya karɓi wannan motar a lokacin daga sun yi akadin sun yi wannan cinikin to ya karɓi motar domin in bai karɓa ba sai zama to dainu biddain ko ta yaya zai zama to dainu biddain shi sale yana bin sa miliyan ɗaya shi sale yana bin sallo miliyan ɗaya sannan kuma sallau yana bunsa mota saboda aka ya zamanto addainu biddain asani na biyu an yakuna ma ya'khudhu fi dain ma an an yakuna ma ya'khudhu fi dain mimma yajuzu an yuslama an yuslama fihi ra'sul ra'sul mal alladhi aslamahu ila al-midyan ya zamanto abinda zai karba a cikin abinda zai karba daga wajensa na bashin ya zamanto abinda ya halatta a yi cinikin a yi salamin wato a yi cinikin salami da kudin na bashin ya zama to shine ra'asul mal shine uwar kudin salam ya zuwa ga kamar wato cinikin salam akai ya riga ya ba mu wannan ra'asul mal yana bin sa abinda zai kawo abinda ake salam a cikin sa ya zama to abu ne wanda yake mitili yana da kama abu ne wanda yake mitili ba muayyan ba ba a cikin ba a yin salam a cikin muayyan saboda haka misalin da na kawo shi ma bai yi ba da ya ce motarka ka sayar mun a bisa wannan sharaɗi bai yi ba saboda ba a yin salam fi mu'ayyan dole zamanto salam a cikin mitli ne mitli shi ne wanda yake zai zamanto amul wuju ko ina za a iya samun sa domin in kai shi akan mu'ayyan ya zamanto ka ƙara masa algar akwai garar a ciki don ba lallai a samu wannan mu'ayyan to da ba a salam a cikin mu'ayyan sai dai ya zamanto mitli wato abubuwa ana taksimin abubuwa ya zuwa ga mitli da tsini al-mitli shine wanda ake ce musu da turanci fungible alqimi infungible fungible shine wanda yake zaka iya samun kamar sa idan ma ka rusa shi idan ma ka bata shi zaka iya samun kamar sa kamar alkama idan ka cinye wa mutum alkamar sa zaka iya zuwa kasuwa ka siyo masa wata alkamar ka bashi ko ba haka ba amma alƙimi wanda sai dai kima shi in shi ba shi da ba shi da misli ba shi da kamarsa ba shi da kamarsa yanzu kamar a a kamar dutse mai alfarma dutse mai tsada jauhar idan mutum yana da amethyst alal misali sai ka je abin da ka fasa masa shi ko kuma ka jefa masa cikin rijiya za ka yi samu masa amethyst kamar wannan akwai inda za ka je ka samu ta ba inda za ka je ka samu ta ko kuma an dafa masa sakwara da miyar kubewa da naman zabo sai ka zo ka cinye za ka iya dawo masa da kamarsa kowa da irin girkin ko ko ka samu sakwara mai nauyin dakan ba lallai zamanto irin dakan wancan ba haka zalika miyar da aka fita za ba ne ta zonto miyar daidai ba sai dai kawai ka biya shi kuɗi sai dai ya hakura ya karɓi kima amma ba za ka iya dawo masa da samfarar sa ba ko ba haka ba to shine bambanci a almitli da tsimi to almitli shine ake salami a kansa ka ba wa mutum kuɗi ka ce ina so ka kawo mun alkama irin irin alkamar da wato irin alkamar kura grade A kuma mai a buhu kaza to kaga wannan ko ya je ya noma ta a kura ko ya je ya je kasuwar dawanau ba ma sai ya je kasuwar kura ba in ya je kasuwar dawanau zai same ta sai ya so ya bayar idan ko ya ayyana ya ce alkamar da ake yi a gonar ana misali ce alkamar da ake yi a gonar alhaji ta su ta kura wannan alkamar nake so to kaga wannan akwai garar ko idan ba a samu in ba ya alkamar ba fa ko kuma aka noma ba a samu amfanin ba kaga ya za a yi kaga ya zamanto an samu garar abin ana shakka akan samuwar abin to da aka yi sanya sharadi na biyu na bai'u dai ya zamanto abinda zai iya zamantowa an yi salami a cikinsa wanda bashin a matsayin kamar shine ra'su mal salam shine uwar kudin dan a cikin in aka ci cikin salam kamar yadda in muka zo zamu gani akwai abin da ake kira ra'su mal salam abin da zaka ba ma wanda zaka zaka yi mace cikin salam ka zo ka ce masa ina son ina son alkama buhu goma nau'i kaza wadda za ka kawo wadda za a kawo min ita a farkon watan ramadan ga kudin ku yi ittifaki ka bashi kudin to kai kai ne kake yin salami shi kuma shine wanda ka ba mu cinikin salami din almuslim ilayhi kai kai ne almuslim shi kuma shine almuslim ilayhi sannan alkamar da kake nema shine almuslamu fihi sannan kudin da ka ba shi ne ra'asu malin salam to ra'asu malin salam ku rike shi yana yawan zuwa a cikin tafan a cikin babin ciniki to kun ga nan ya zo muku a cikin babu dain tun ma kafin mu kai salam din ku saba da waɗannan mustalahat din wannan shine ra'asu malin salam to ya zama to bashin da sale yake bin sallau ya ya ce ya sayo ya sayo masa abin da za a iya yin salami a kansa cikin salam a kansa wannan bashin ya zama to shine a matsayin ra'su malik salam tamkar yana tamkar ya riga ya bashi wata mu'amala ce suke daban alal misali bashi ya bashi da ya bashi bashi a bashi ya riga ya karba amma bashin bai yi hulul ba sai yake so ya sayar da bashin to sai ya dauka tamkar wannan bashin da ya bashi a matsayin shine ra'su malik salam sai ce maimakon haka ka bani alkama buhu goma to shine sharadi na biyu yani an yakuna ma ya'khudhu fi dayn mimma yajuzu an yuslama fihi ra'sul mal alladhi aslamahu ila al-midyan ya zama to abin da ya halatta a yi cinikin salami da shine da ya ba a cikin salam cinikin salami da kudin da ya bama shi wanda yake bin bashin a matsayin ra'sul mal na salam to kun ga wannan shi tahririn mazhabar malik wajen bai'ud dayn wanda muka ambata jiya wanda yanzu mutane da dama suke ta yi wanda har aka kawo irin na petroleum marketers cewa za su samu takarda suna bin gwamnati kudin transportation saboda aka sai da wannan takardar zuwa banki in suna bin gwamnati miliyan goma sai su karɓi miliyan tara daga wajen banki yayin da duk su kuma banki su ba su takardar yayin da duk aka biya su sai banki su zare yayin da duk aka biya su sai banki su ɗauki kuɗin su in gwamnati ta biya muka ce wannan bai halatta ba saboda bai uddai ne cinikin bashi ne sun zama to kamar bashin bankin ya ba su bashin miliyan tara zai karbi miliyan goma yayin da aka biya to ɗaya hanya da za su yi shi wanda muka faɗa ce shine yanzu wannan su mayar da abin ya zama to ciniki sai su ce maimakon wannan ga takardarmu muna bin gwamnati bashi saboda haka muna bin gwamnati bashi sai ka je ka samu wani ka ce za ka sai ya sayar maka alal misali da mota goma ta diesel ya rike wannan an biya sai ya ɗauka to wannan ya halatta amma da sharaɗin ka karɓa kuma diesel za a iya yin salam da shi ko ba za a iya yin salam da shi ba za a iya yin salam da shi tunda za a iya zabtinsa da sifa kuma ko amul wuri ko ina za ka iya samun sa alaikum sa da Allah ya hakuri mu karasa wannan faslun wani fasali yutasawwaru riba fi ghairi an-naqdayn wa ta'am za ana suranta abkuwar riba ba a cikin kuɗi ba ba kuma a cikin kayan abinci ba min al-urub a cikin wato abubuwan waɗanda suke kayayyaki na urula a waɗanda suke ba abinci ba ba kuma ba kuma kudi ba wal hayawan da kuma dabbobi wasa'ir tamlikat da sauran abubuwan da mutane suka mallaka wadhalika bi istima'i thalathati awsaf taya ake samun riba a cikin uru yace da haduwar sifa guda uku wahiya at-tafadul samun fifiko kari a cikin wato mubad a cikin musaya wan nasi'a da jinkiri wattifaqul aghradi wal manafi' da kuma daidaituwar manufa da amfani na abubuwan idan abu ya zamanto manufar da ake yi da shi da amfanin da ake yi da shi ya zamanto ɗaya ya zamanto jinsi ɗaya yin tafazul a cikinsa ko yin nasi'a a cikinsa bai halatta ba saboda ya zamanto kayi jinkiri ko kayi ƙari ba tare da mujibi ba me yasa aka hana jinkiri saboda jinkiri din zai kai zuwa ga garar da sabani saboda kima tana canzawa da lokaci ka bai isaubin bi taubaini ila ajal kamar mutum ya sayar da riga a maimakon riguna guda biyu ya zuwa ga ajali wa bai ifarasin lirrukub bi farasaini lirrukubi ila ajal ko ka sayar da wato doki na hawa da dawaki guda biyu na hawa ya zuwa ga ajali ka ba mu mutum doki daya idan ka ce zai baka doki guda biyu bayan wata daya shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karbi bashin raƙumi amma sai ya bayar da kamarsa sai ya bayar da kamarsa baya bayar da biyunsa kamar yadda ya faru a hadisin bilal cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam istaslafa bakran min arabi ya karbi bashin saurayin raƙumi daga wajen balaraban daji faja'a ya taƙaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zo yana neman a biya shi bashi falam yajid illa khiyarar raba'iyya annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu daidai shekarar da ya karba ba na raƙumin bashi da wajen balarabe sai khiyarar raba'iyya sai wanda yake daga cikin nagartattu wanda yake ya zama to raba'i ya riga har yayi fika ya zama to cikakken rago sai bilal da ya gaya masa sai ya ce uquduhu fa inna khairun nas khairuhum qaba'a ku biya shi domin fiyayyin mutane su ne wanda suka fi kyautatawa wajen biyan bashi to kaga wannan ya nuna kan cewa wannan kaga ya nuna kan cewar at-tamathul sharadi ne wajen mubadalar dabba da dabba saboda al-aghrad wal manafi manufar da ke ciki duk ɗaya ne to shine kamar a tun da raƙumi domin da ya tashi biyansa aka ce a samu raƙumi wanda yake a shekararsa domin shine wanda zai zamanto da manufar da amfanin duk ɗaya yake don a samu mai don a samu daidaito da rashin tafafu da ba a samu ba sai wanda ya fi sai ya ce a biya shi ta babin ma'aru domin babu sharaɗi inda da sharaɗi tun farko sai ya zamanto ɓatacce ne amma in babu sharaɗi ya halatta saboda zai zamanto ta babin ma'aru shine yace khairuhum qaba'a biyayyan su wajen raba wajen biyan bashi to shi yasa amma anan malikiya sun kafa hujja da wannan na kan cewa wajen biyan bashi zaka iya biyan bashi da afdalu sifatan la qadaran da wanda ya fi shi kyau wajen sifa ba wajen adadi ba wajen kima ba ba wajen adadi ba ba za ka baya ba za ka ba da raƙuma biyu a maimakon raƙumi ɗaya ba amma za ka ba da raƙumi wanda yake ya fi nagarta bisa raƙumin da ka karɓa ba shi to amma har wajen wannan shine mazhabar malikiya amma akwai waɗanda suka saba musu suka ce hatta adab za ka iya yi wanda wannan ana amfani da shi a yanzu a islamic finance sosai wajen mu ma central bank mun yi amfani da shi ko da ke sa awal ba su yadda ba wajen hiba da ake bayarwa cewar idan ka karɓi bashin mutum in ka tashi biyan bashi za ka iya ƙara masa idan babu al'ada ba sharadi za ka iya ƙara masa fiye da abin da ka karɓa dalili akwai wani mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi sa'i ɗaya na abinci daga wajensa da ya zo biyansa sai ya bashi sa'i biyu sai ce ai sa'i ɗaya na baka ya rasulallah sai ya ce asa qada wa sa na'ila sa'i ɗaya biyan bashi ne sa'i ɗaya kuma na'ila kyauta ne kyauta ne saboda haka kaga wannan ƙari akan abin da malikiya suka ce na wato ya zamanto an biya abin da yake afzalu sifatan su sun ce kawai sai ya fi a sifa ba a adadi ba saboda kada ya zamanto yayi kama da riba to amma tun da babu sharadi kuma gashi annabi muna da asali akan fi'ilin azam sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine muka dauka Allah ku ya hakuri Marwan mu karasa fa in kana ahaduhuma lirrukubi dunal akhar idan ɗayan daga cikin raƙuma raƙuma ne wanda yake na hawa banda ɗayan to jaza ya halitta wato ka karɓi raƙumi guda ɗaya na hawa idan ka tashi biya sai ka biya raƙuma guda biyu ɗaya na hawa ɗaya ba na hawa ba to wannan ya halatta saboda al'agrar manufar walmanafi da amfanin sun sha bamban listilafil manafi saboda sabawa wajen amfanin da ake da su wa mana abu hanifa fi dalika fi dalika annasiya imam abu hanifa ya hana abinda jinkiri a cikin wannan wato sawa'an kana mutamathilan aw mutafadila ko daidai suke ko kuma ma an samu tafadul wa ajazahu shafi'i mutlaqan ash-shafi'i ya halatta shi mutlaqan saboda shi menene me yasa ash-shafi'i ya halatta shi na'am me yasa shafi'i ya halatta wannan mutlaqan ba tare da wani kaidi ba ka bada rakumi daya a biya ka rakuma biyu na'am na'am ba mat'um bane ahsan saboda ba abinci bane tunda ba abinci bane ba ribawi bane shi yasa shafi ya haranta shi mutlaqan wato riba ba ta shiga cikin sa faslun fasal la yajuzu at-tas'iru ala ahli al-aswaq kayyade farashi a yan kasu a wato akan masu akan mutanen kasuwa baya halatta wa man zada fi si'rin aw naqasa minhu umira bi ilhaqihi bi si'rin nas wanda ya kara a cikin farashi ko ya rage sai a umarce shi ya kai ya mayar da farashinsa ya zuwa ga farashin jama'a abinda ake sayarwa a kasuwa saboda kada wani ya zo ya karya kasuwa ya cuci mutane fa in aba in yaki ukhrija min as-suq a ce to je ka bude kasuwarka ka bar kasuwar mu wala yajuzu ihtikaru at-ta'am idza adarra bi ahli al-bilad koyewar abinci baya halatta idan ya kai ya zuwa ga cutarwa ga mutanen gari waqtulifa an yi saɓani hal yujbarun nas fil gala'i ala ikhrajit ta'am za a matsa wa mutane yayin da abinci yayi tsada akan su fito da abinci daga cikin sto da suka boye amla ko ba za a yi ba an yi saɓani wala yukhraju ta'amu min baladin ila ghayrihi idza adarra bi ahli albalad ba a fitar da abinci daga gari zuwa wani gari idan ya cuci mutanen gari wa man jalaba ta'aman wanda ya kawo abinci daga wani gari ya kawo shi zuwa wani gari kulliya bainahu wa bainahu sai a kyale shi tsakaninsa da abincinsa fa in sha'a ba'ahu in yaso ya sayar wa in sha'a ihtakarahu in yaso ma ya tashi a so ya kulli saboda ya kawo abinci daga waje da wanda ya importing wanda ya shiga cikin waɗansu sauran masail duk akwai maganganu a cikin masail da na farko a tasir kamar yadda ya faɗa ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai dai kuma ya hana abin da yake zai iya cutar da farashi na kasuwa shine kamar talaffin rukban mutum ya je ya samu mutane masu kawo abinci mai sauki ya je ya karbe su don shi ya samu arasu kuma ba su samu ba shi ku al'ihtikar tafsilin ihtikar nan bai kawo shi ba amma babu wanda ya kai tafsil mai kyau irin na albaji a cikin sharhin muntaka sharhin sa almuntaka na muwatta ya ce al'ihtikar ɓoye abinci hodin da aka hana shine yayin da ake cikin rashin abinci mutum ya je ya saya ya ɓoye amma idan lokacin da ake wadataccen abinci ne idan ya saya ya ajiye saboda yana jiran lokacin da zai zamanto abinci ya ja ya fito ya sayar da shi wannan babu laifi a kansa wannan tafsilin da albaji yake nan akan intikar wanda yake yana da yawa zai warware maka da yawa daga cikin tambayoyi da sauransu da ake yi to mun gama wannan babi alhamdulillah sai mu shiga albabul khamis bayan an yi sallar maghrib na'am amma kuma ne a kasar ayar bai da kiran balarabe a wannan dubu da ido goma shine ribar shine ribar wannan cewa ku haɗu ku zo ku yi don ya zama to nau'i wato shine zaman ɗin da suke so garanti ne collective garanti kowa ya garanti ɗin ɗan uwansa ba za su baka ba ma sai da garanti sannan kuma ga sun sanya maka riba ai sun sanya maka riba a kai wannan mu'amala ce wadda bata halatta ba na'am alaikum salam na'am eh sai waye kare shi oho me sai ya kare shi na'am eh eh eh, idan ya zamanto cewar wato al'adar garin ba a sayar da kaya sai a cikin kasuwa to ya je ya kira ya je ya jira shi a hanya sai ya hana shi shiga kasuwa bai halarta ba shi ne talartar ruhban amma idan ya zamanto kan cewar ko ina ana sayarwa ana sayar da raguna a hanya ana sayarwa a kasuwa ana sayarwa a gidajen mutane babu wani tafsiri to babu laifi na'am a wajen hanafiya a wajen malaman hanafiya akwai zakka amma a wajen malik ba zakka kuma gaskiya da wannan ne ne akan wannan wuri a matsabar malik ne babu zakka akan dinarin da mace take sawa kamar yadda babu zakka a cikin kayanta na sawa ko a cikin kayan namiji na sawa a dinarin da take dora da take ado da shi take sawa babu zakka a cikin na a dari aisha ba ta karɓar ba ta fitar da zarkai ƴaƴan nan ƴan wanda suke karkashin ta haka na nika abdullahi ibn umar haka jabir akwai dai sahabbai da suke ce babu zakka a kai amma matsala ce mai kamance ta sabani malik da shafi'i sun ce ba zakka abu hanifa da ahmad sun ce akwai zakka duk da yake mafiya yawan malaman zamanin nan da haka suke fatawa shekh al-albani shekh bin baz shekh al-usaimin duk akan haka su amma akwai kuma malamai da suke akan masabar malik ta kai ka tambaya bari wani ya tambaya na zan zo kan kuma bar wani na masu me masu sai da kwai na eh a sa masa kudi a account a sa masa kudi a account cewa ba gane ba a sa masa kudi a account eh yawa Eh. kasa ajali kasa time in an ba da time shi kenan ya halatta wani wani irin ciniki ne salam shi ne cinikin salam tun da shi shi kwai mitli ne ko kibi ne kamar sakwara yake ko ba kamar mitli ne ko za ka samun kwai ko a ina ko ba a wannan gonar ba za ka yi zuwa ka samu zai iya idan lokacin ya yi idan gonarsa ba shi da ba shi da wanda zai biya na wannan adadin zai iya zuwa wata gonar ya siyo kuma ya je kasuwa kawai ya je ya siyo ko ba haka ba tunda kwai fitili ba kawai sai a wannan gonar ta ta ake samu ba wannan shine ainihin cikin salam na'am eh a ba zai sauka ma al'umma ba da zai nemi kuɗi a wannan ya danganta da irin hidimar da yake ya danganta da irin hidimar da yake kaddamarwa ga mutane da kuma buƙatar mutane da buƙatar mutane da yawan masu pos ko idan yana da kwamfutar cikin kaka dole ya rage don ya janyo mutane ko ko shi shi kadai ne zai shi karanta ba babbaka amma duk da haka kuma wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin na'am marwan eh
iya karɓar irin shanun mu na nan ba na gargajiya kamar misali guda uku da wancan guda na irin wanda ake shigo da kuma fitar da nono da yawa kenan.
wa zai amsa wannan tambayar daga karatun na'am amfanin su ya sha bamban tunda amfanin su ya sha bamban ba sai an samu tamatun ba tunda an ce samun daidaito da rashin nasi'a da sharadi uku daga cikin sharadin a a- da- wato tamatun din wajen canjin dole a samu tamatun a samu nasi'a idan an samu tauhidul aghradi wal manafi in manufa da amfanin su ya zamanto daya to dole a samu daidaito wajen musaya amma tunda yanzu kaga amfanin su ya zama daban wanda suke nono wanda suke bayar da nono lita goma ba dai take da wanda take bayar da nono lita biyu ba to da ya gama kiran sallah na marwan
da ta sani shi ne yanzu ba a sani da amince da harkar yin siyan da ake da wurin kuliya wa yanzu yake an tattara shi gaba amma ba kuna ta yi yin kwamfutan dala kad da yawa daga nan sun yi dala kad sun tura waje suna zuba dala daga nan misali dala da zuwa cikin dubu talatin dubu nan da su ba shi da jini sun suka ne na fara kamar a jibari da sauran ruwa ba ka yi da sai da dala kan dala ce za ka ga amma zobi kan amma kudin da za ka yi sun ta ƙara kudi da yawa ba ni da yanki ta siya a nan ba
wace a zai dalar da ka saya da tsada eh ka saye ta ba da kudin ba da a- ba da ba da farashin gwamnati central bank ba eh ka saye ta daga kasuwa sai ka sa ya za a kaje kuma ka- ka je dubai ka ci- ka ci riba akan wannan akwai mutane da suke neman dala ba su da yin da za su yi biyayya sun suke na nan a nan za a karɓi naira amma a cikin za su ba su dala za a gudu ba su kada su na to aini ne abinda ban gane ba a cikin kasuwanci shine ta yaya za a yi wancan dalar ta dubai tafi tafi tafi ta nan tsada har da za a samu riba
akwai mutane da suke neman eh, dala suna da naira a nan da yawa suna so su fitar da ita to da za su To.
fitar da kuɗi da yawa na gane wato maimakon su fita- maimakon su fitar da kudin aljihunsu ko kuma yanda ake yi yanda za ka ga yan kasuwanmu suna yi sai a cika jaka da kudi an riga an hada baki da yan kansa za a fitar da dala eh to yanzu babu wannan sai da- yanzu babu in ka dalar ka ce in ka je can zaka za ka iya cirar dalar ko Ka- in ka je can da kana da wannan dala kaɗin sai ka cire ta a can dubai shi ne ke cewa ai dalar ta ka ce a cikin account in ka je da wannan katin ko ka tura wancan katin a zar- sai a zari dalar a waje ko in aka zari dalar sai a sayar ma da mutane a can su kuma su su biya ka naira amma naira a nan za a biya ka to a cikin account ɗinka za a sa
ya danganta da ya akwai mutum
to waye zai ciri dalar a can shi wanda yi da kwaye wakilinka za ka ba ma katin kenan za ka ba ma wani katin ne dama shi da wani da ya yi so za ka ba shi kati a can sai ka tura masa katin naka dama yana da katin sai ya zaru kudin sai a biya ta a nan ito kaga shi a matsayin wakilinka ne to kamar yadda ya zama cewa wakilinka shi za ka wakilta da alƙab a ka wakilta shi da sayarwa so da shi ya kamata kuma ya karɓa kada a yi jinkiri ko kuma ya zama to kan cewar yayin da ka wakilta shi da saya zai zama to a wannan lokacin za a yi kreditin din account ɗinka ba ya zama to akwai bashi ba ya riga ya bayar da dala kana bin za a biya ka naira a nan wannan in aka yi haka an samu ta akhir sai dai yana ba su dalar suna zuba maka a cikin account tunda ko ina ana iya yi ko a can za su iya sa maka a cikin account ɗinka da na- na naira ɗin. ba amma ba a ce a rubuta ba an rubuta akwai nairar ka miliyan kaza akan dalar ka da aka zara saboda kana nan kana bi bashi in aka yi haka an yi sa a- a- an sa- ba a samu tanajus ba ko yanzu mun karanta ai ha'a wa ha'a ba ba a samu ha'a wa ha'a ba bai halatta ba dole ya zama to ha'a wa ha'a na malam fahim albar ustadis ka bai muddin bi muddin min sinfihi wa dirhamin na'am
tambaya ta shi ne kamar an kawo misalin shinkafa eh shi wanda ya kamata shi ne yin shinkafa daya da ba da kwan daya a ba da wasu da kuma da kuma da kuma da kuma da ba ba da kuma da duba shinkafa da kuma daya a misalin zamu ga thailand da ta kura ba kada su da yau mana wani da kura da kuma ake yi da kura da ya kame da kuma ba eh saboda yana da mana wahalar da ake yi da kuma gyarawa da kuma so a kafa wani kuma da kuma da kuma da kuma mm, ba zai ba zai halatta ba shine ainihin kamar a a yanda na ke tsin bilal in kana son wannan in kana son ka canza kana da wannan shinkafar mara kyau sai ka sayar da kuɗi sannan sai ka je ka sai mai kyau ne kaga shi yasa wani lokaci ake cewa mu'amalar ta mu'amala ta bankunan musulunci tana da wahala ba wani abu ne wani lokaci abinda za a yi shi mataki daya sai ka yi mataki biyu ko uku domin mai domin a tabbatar da halacci saboda a tsare a tsare haƙƙin Allah to shi sa ake cewa wani lokaci bankunan musulunci wato a kudin mu'amalar su cost of doing business na nasu ya fi na sauran bankuna saboda abin da yake cikin sauƙi ne wani lokaci ne ga sai an yi sai an an zaga an sake zagawa duk domin me domin a tsare hudud na Allah to kuma da yake sabon ya ta kokari a samu hanyoyi wanda za a rage waɗannan ayyuka insha Allah to ku ya kuri sai an dawo sallah ma an gani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta